waɗannan su ne abubuwa wani abu za ka ji kamar almara kamar wasa kuma ya fito a bakin da ya wuce wasa da almara shi ne bakin annabi muhammadu sai da manzala ya rantsa mashi wajen ce ya amfana da jani na rantsa maka da ƙarfin mulkin allah duk abin da na ga maka gaskiya ne maka ya amma shi da ke kawai ki gaya ma almajiranka kai mutum ya mulke kafa ya baki baki ya ce mu aljanna ta mu dole ne a ce ya ce nawa ne haka a cire shi kowa dai rike tarbiyya tsakanin da allah ya iyayenka wanda ya kuskure ya neman tuwa Allah na tuwa na tuwa a yaji a yaji shi ke nan Allah ne ke gobe kuka tsara aka na ji sai gowa ka kara ka ci kara dawo Allah da mun tuwa mun tuwa da ka san mu Allah rauna na ne sai ta tuko ji ka ka kara haka za ku ji kai da Allah sai ta to an yaji gobe ka tsara kullum ka za ku sai in har baka fasa zuwa neman tuwa ba to kuma Allah ba zai kiyin gaba ba in ka kana kun yi rigima da Allah shi ne ta yi ta ki neman tuba zalla da ta oke wannan yana nuna mun shi ne girman kai kenan to bari mu ji girman kai kwara mu sai ka rika a cikin wuta Allah ka kai mal barka manzo Allah kisa ka tarika daɗi wuya zalimi dole da yayi ma'ana ya ya ce Allah da na tuba na tuba na tuba sai ya istighfar na dari safiya da yamma saboda tsautsayin ta kwana zai iya mutuwa a wannan gaba sura ka muna fata Allah ta Allah da wani wanda ba kamar nasu wa alfarma maulana Muhammad rasulullahi a gurguje istighfari da salati ga annabi Muhammadu da la ilaha illallah duk halittar Allah ko duk ibadu ba ibadar da suka yi ma mutum rana a duniya da lahira da zaman kabari kamar waɗannan ba guda uku. Kila wani ce mun sallah fa sai ce maka sallah to ga duni. Gonan gandu ne. Ka san dai gonan gandu baban ka ko? Ko ka yi koyi hana ka. Ina shi ƙa'idar ke Ka ƙi zuwa ya hana ki ne ta maka a wurin fadi. Ina shi ƙa'idar ke Ko ka yi koyi ce Allah ya ƙi ne wuta. Sai ke yaro mara albarka. Ina ta mata da mari kenan. to za ka je gonan gandu ko dan kar a haka ka tuwo ko dan kar a ci maka auren faru ko dan kar a ci maka mana ko ba dan Allah ba ko da tsoron ba masa to shi ne ma'anar Allah ko kai ko ka je gan duka alayya sai ka yi da sallah ke nayi Allah ya baka ci ya baka sha ya baka ya baka rayuwa a banza a kyauta ba ko ji da kaje Allah sai ce ka yi sallah ka ki saboda an kai sallah kwatan kwatan sallah kwatan kwatan a cikin gandu ne ko kai ko ka je gan duka Allah ya tabbatar ka alayya to tunda ka yi ma Allah sallah ka yi ma Allah zakka ka yi ma Allah haji duka dan abin da aka bama ka dan su tsungula to yanzu menene naka na kanka wanda ba biyan wani abu aka yi maka kai ba to shine waɗannan abu da kake raina kake ganin kamar masu su ne na tilo tarika gaba ɗayanta a babin nafila take daga lokacin da ka ɗaura a kanka shine ta zama wajibinka amma kake ɗaura ma kanka ba Allah ba to dan abu da ka dora maka kana da tin fil istifali salati halala to shine kayanka shi ko bar ku da za ku yi da Allah daga ran da kai sallah biyar Allah ta'ala zai ce shikenan ko ne na baka lada ɗayan kai kai da kyar dan kaya jami'i Allah zai ce na baka lada 25 shi ma da kyar ko 27 shi ma da kyar amma kana istifali ayan Allah ta'ala zai ce na maka goma in kai ɗari Allah ta'ala zai ce ku rubuta mishi guda dubu kana yin salati da Annabi Muhammad guda ɗaya Allah ta zai ce na maka goma an kai ɗaya da Allah ce ku rubuta min guda dubu ka taɓa da an ce in kai sallah guda ɗaya Allah rubuta maka sallah dubu ko Allah zai maka sallah dubu ka taɓa ji ba ka taɓa ji ba amma ya tsari haka hayyala haka salatin annabi Muhammadu shi wuta ma haka dalili saboda shi ga yauna ne saboda daga nan da ka kafa tsarika to ka buɗa da shi da Allah ne kai zubi da Allah zuba ma goma kai zubi da Allah zuba ma goma haka za ku ce da Allah matakar baka daina mishi ba Allah ba zai daina zubi ba in ka ga zuban ka yayin ke to ka daina wannan kuma lai maka da kai ka jiyo amma sallah kana yi ne kuna ka ta burga ko a karba kun ba karba mu wallahi wala ta kuma dole kai wallahi ta ba ka baka duka wannan shine saboda ka ga riba shine riba shine ka hada biyu duka ka iyayi ka kiyaye sallah tuwon zuciya sai ka iya yi ka yi ga yawon wanda muka gina ta kwana da yawa domin biyan bukatar kanka da kanka shi ruwan gandu dama zai bukatar babanka ne ba naka ba sura ka sallah da yi zakka azumi haji wani ibadar ubangiji ne ba naka ba ka da bukata ko duk a kar ma ka tsare da wani abu naka na kanka a cikin ahababu in ma ba ko bai joge ta ba ya mana domin yawancin sallah mu yi da muke ba Allah zai shi ko ya joge ta Allah zai ce haka nake kai haka za ku yi ta rigima da mala'iku ana ta kaka kaka amma ka tara istighfarwar ka tara safaya da yawa ka tara ainihin astawa da yawa to daga nan idan aka ne sai sallolin ba duka na yan tara sai su fashi ma sallolin ka da yawa wanda suka lalace suka yan tara sai a duba istifari a gyara ya muhalla a gyara a duba salata a a gyara sai sallar ka ga ta yi kyau ga kuma sauran yan tara aiki yana nan jijjin da ganin ta so to wannan ya sha shi kenan an zauna lafiya saboda haka in mutum na da hankali ya kamata ya gane fa'idar waɗannan abubuwa suna da rana a duniya da lahira mulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisi yace ala adullukum bi da'ikum wa dawarukum qalu bala ya rasulullah qala famadda ya rasulullah sai ce aznu sai suka ce famadda wa sai ce aznu annabi alaihi salatu wasallam yace hadisi abu dawud da imam muslim annabi alaihi salatu wasallam yace ce maka da yace ashe bara ga muku cutar ku ta duniya kuma ita za ta zama cutar lahira ba kuma ga ku maganin ta wanda in kuka magance tun a duniya kun magance cutar a lahira sabai ka zumbun da san su da kaya bara annabi alaihi salatu wasallam yace ta cutar kowa inda musulmi ne shine zai ga mun da Allah idan ka gana maganar zirgi to da musulmi kaɗai ake maganar zirgi shi kafiri ba maganar zirgi ake ba shi kafirci ake magana magana shi ne bayan wani abu na kirki balle a karba balle a jirga magana yana zirgi a rubuta zirgi saka musulmi ne ake masa maganar zirgi sannan ita to ta kowane musulmi a layin a duniya zirgi yana hana arziki yana hana lafiya yana hana zaman lafiya yana kawo kuncin rayuwa yana kawo kuncin zuciya yana kawo kuncin rai yana kawo kuncin arziki yana kawo bacin yana kawo ciwon zuciya yana kawo hoji dukkan zulmi yana wannan abubuwa yana kawo datti da kaurin jiki in kaga kana sa riga duk kwana ɗaya shi kaga riga ta yaki zulmi ya maka yawa ka kula wallahi idan ka kana yawan dattin wuya kamar zana kamar zana ka ji wasu mutan mutan sun fito a nan to ka kula zulmi ya maka yawa ba tsananin zufa bane ba tsananin rana bane ba rikin wanka zalla bane akwai zunubi da yawa in ka gani dai kana mutuwa duk shekara ba ta kaiwa shekara ne to ka kula ka bincike ne kake ci ka bincike ne kake sha ka bincike ne kake aikata duk malamin sun ba da anani Maulana Muhammad Rasulullahi hakan ka gani duk abin da ka kulla ya kwanci duk abin da ka kulla ya kwanci na arziki ka kulla nan nan ya kwanci ka toshe nan nan ya balle mata kullum da kira ake ta saka saka wannan da take ku kula akwai abin da yake faruwa a rayuwarka wanda ni ke ga murda murda nan kada nan kada maka maka dukkan malamin ne wannan da haka sai kasance mabudan arzikin halitta ga baki ya malamin suka ce guda shida abu na farko shine ka zauna baka zuri to ka samu kofar arziki na farko tsakanin da Allah idan ka nuna baka zunubi Allah ta'ala zai sauko maka da ruwan sama ma'ana za a baka alhairi ruwan sama domin idan ba baka alhairi ba sai da muna gaba ko gona ɗaya ba ko kun ya ɗaya ba ruwa ba ka ga ga ga nan ruwa ba ba ta wani mutum ba ya mutu ruwa ba sai shi ne ba ku sun tattaru na bakwai da hukana mai ne gafara za a maka gafara zunubi ana maka gafara zunubi baka da zunubi to an bude maka kofar haji rusul sama alaikum bi rana to ruwan albarka zai sako maka ruwan albarka na sako na zai ce wa yanzu kun bi amwali sai kuɗi ko ko ina fataka wa bani sai ƴaƴan albarka zo ko ƴaƴan zahiri ko ƴaƴan bani wata alkun jannatin da ganin sai gonaki gonaki duk abin da ka taɓa na noma sai albarka wata alkun anharan da ganin bayan noma duk abin da ka taɓa na noman rani shi ma sai albarka shi ne gayo na iskara wannan duka istighfar ke buɗe wannan kofa inda Allah ya muku koyi to nukudan farko innahu kana ghaffara da alqur'ani ya faɗa shine abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mun tabai ala adlukum bida'ikum wa dawa'ukum in ga muku cuta da magani tabin da ke faɗa ya rasulullahi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cuta kowa a cikin mu a duniya shine jinni jimola na Muhammad rasulullahi ta sabu ta rasulullahi menene magani sai ta ce kawai ce fari ne maganin jinni saka matakar bawa galin sai istighfari to zai zo na bi da cuta a jikinsa zai zauna bai da cuta a ruhinsa sannan kuma zai zauna bai da cuta a kabarinsa sannan kuma zai zauna bai da cuta zai tashi alkiyama bai da cuta a gabansa menene cutar shine tarin zunubai kana zuwa lahira za a gwada kayanka da zunubi da aikin kirki da lada sai kasance abin da za a gwada na bakin kaya ba ka da shi dala me za a gwada babu saka dan baka da abin da za a gwada na bakin kaya dama da zunubi za a yi wajibi baka da zunubi da za a gwada to babu sai ka zaka tafi karkashin al'arshi ne ka jira yan gwaji idan ka jira yan gwaji an kan wasu gwaji shekara dubu arba'in ka kana san kana shan ayoyin zuba da da da da yanzu lolin ta tabaru mala'iku suna maka rubuta suna kyauta ka ba lafiya wallahi kuwa karkashin al'adun ubangiji haka ne ya faɗa ba shi ne tumatin zulmun Allah fi zulmi yawma la jalla illa jallahu ba wannan zulmin yawma la jalla illa jallahu duk ayyukan da kake yi da yana da cikin quality wanda ke zuwa da wuta a ƙarshen wannan iman duk wanda ya zura a wannan iman ba za a taɓa gwada komai na shi ba shi ne da kuma jannata bilahi sajin wala'i kaji ka gana fara zan shiga aljanna ba gwajin kaya ba kuma ko hararan mala'ika ba mu sai dai kawai ta jira yan gwaji an gama gwaji an gama hisabi to daga kuma ya gama shiga aljanna kuma ainihin ku ne kuma sahun gaba tare da annabawa tare da mala'iku tare da maulana rasulullahi annabi muhammad ya ga abu hurairah yake sa abu hurairah maka alhushi yace ya rasulullah ga yamin yace karka da madan kai talaka ne idan aka je lahira sai talakawa sun shiga aljanna da shekara arba'in sannan masu kuɗi ne yace to ya rasulullah masha Allah na yi na yi na yi da wa kuma ka mutu mutu kun biya kuɗi wannan ba shi ke nuna maka alƙawarin ta ya kwance wa matakar kayi aiki da kuɗin da Allah ta la baka wani hidimar abin mutunci Allah ta mana ka albarkar ta maulana rasulullah suraka fari istifari na farko shine cire maka karama mai zunubi idan cire maka zunubi a duniya Allah ta'ala zai baka sararawa zai baka yalwan arziki domin zunubi na kwanta ta arziki ta ga bani fato sura zunubi na kawo su jika barkatu zunubi na kawo kuncin rai zunubi na kawo kuntaka rayuwa zunubi na kawo bakin ji tsakanin al'umma zunubi na kawo kunci tsakanin kai da mata kullum kutar rigima kullum kutar komai sai kun kuta a kut kut kut kut kut zunubi na kawo zirgi da kawo ba burjik zirgi da kawo rauni yanzu na kai mutu mutu kai fata fata shekarun ka ba kai ko ina ba a ganka duk ka rabce ga maki da to zirgi na haifar da wani Maulana Muhammad Rasulullahi yake to idan kalan sai istighfari Allah subhanahu wa ta'ala zai goge maka wannan zurbai yana goge maka zurbai to kamar ai refreshing din soul ɗinka ai refreshing din zuciyarka da ruhin ka kenan gaba ɗaya to daga nan sai kuma wadansu kuma arziki guda biyar sai shiga kwararowa رزقكم بأموال ومن عندكم جنات أنهار تسمى عليكم مدرانا تبنى بك أبواب الزبوط أنا عليه الصلاة والسلام يا شيخ الذين الاستغفار جعل الله له من كل ذيك مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من هم لا يحتسب أنا جاي أقول الاستغفار الله تعالى يسامح دكون شيء الله يسامح مبتا جدا هو قال تعالى يسامح أبي نايم sannan annabi ta Allah ya turo masa arziki ta inda bai da tara mana ta abu da ya jangwala sai zama alkhairi ya zama arziki a tattare da shi dan Allah idan mutum ya zai istighfari wannan abu yana tattare da shi yana da yalwa a rayuwa ko bai da yalwa yana da farin ciki yana da sararawa me istighfari ne fa kadai zaka ga cewa bai da ko kwandala aljihunsa amma sai ka farin ciki kai ga dubu ɗari aljihu wallahi ya ce ka farin ciki da walwala dalili saboda shi duk wani abu da zai kawo damuwa duk an cire mishi kai kuma dogon buri da lissafi a kan dubu dari yanzu kana dubu dari ka iya samun miliyan ɗaya suna yanzu kana ma tsoron taɓa dubu ɗari saboda kana tunanin ta ina ma za ka fara saboda duk ainihin statistics ɗin lissafin duk ya kure kuma kana ganin kana taɓa za su rushe gaba ki ɗaya su kuma yana da hankalin yana ta farka mawa ko yana ta annashuwarsa saboda ne duk wannan tunanin da wannan dogon burin duka babu shi a zuciyarsa albarkacin ne albarkacin wancan zuciya da istighfari ya ji annabi Muhammadu yanda istighfari ya share maka zuciya ya share maka rayuwa ya cire maka ainihin tashin hankali a rayuwa to haka idan ka zo cikin kabari annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana cewa zunubi ne ke yi ma mai shi dodo a kabari ya fito mishi a matsayin siffar dodo zunubin da kake aikatawa a duniya shi ne zo maka a dudu ya zo maka baki kirin annabi alaihi salatu ya faɗa hadisi yake cewa idan mutum zo na cikin kabari wani mutum zai zo masa baki kirin ne mummunan zufa sai ce kai ta ka tafiye shi kai wannan bawan Allah ne wari ne ɗauri ne kaka kabari da ta ka ba muje ina na tanka sai ce maka ai abokin kai sai ka ta ina sai ce ai barma ta kata maka ai kai kai ni sai ta ta ina sai su bar ga maka daidai durbin gari suna ka yadda muke tare a duniya kuku to a nan ma kabari kuku ba rubuwa haka za ka zauna kabari kana shan ɗori kana shan wari kana shan kamu kamu ba yadda ka iya haka ne bai gama to dala idan mutum ya zo mutuwa ya kasance bai da wannan kamu kamun bai da wannan warin bai da wannan kaurin bai da wannan hayaki bai da wannan ɗori da Allah a kabari ya zo na lafiya ko bai zo na ba ya zo na lafiya ka ji fa'idar istighfari na biyu kenan a cikin kabari wanda zai maka da fa'idar alkiyama shine da aka zo hisabi da zunubi za a yi sai ko baka je da zunubi ko ɗaya ba to me za a gwada shi kenan ka zauna lafiya sai wai kiyama ba ka gudun fanfalaki ba ka rugurugu ba ka yawon neman ceto duk ba ka kana can kana jiran ɗan yawon neman ceto da zama yawon neman ceto a zo kuma ku ne ƴan ceto farko na mulana muhammadu rasulullah da Allah idan wannan fa'idar ka ita fa'ida take da shi a rayuwa ya isa a yi dan haka ko bai ba sadakar ka manta ka'idar annabi ya ce ne man lazima wanda ya lazimci yin istighfari kullum inda zaka gane adadin maganar da ƴan layi yake ba da ƴan sai na gana ma ba kai hakuri ba mana san kan ba gaskiya ne gaskiya annabi da bakin shi faɗa man lazima wanda ya lizimci lazimin istighfar sai wani suka sauko adadi fa sai an gano annabi na istighfari ta ce ɗari yamma ɗari dan Allah adadin ya bada gobe fita ba sai nake ce to man lazima wanda ne zabci istighfar ran da nake ta ce dari yamma dari to Allah ta nane mishi wannan abu sannan kai ba ka dari ka kace mu da kai ake ka ga mu wanda bai dari ka zai yi zai iya lazimtan wannan istighfar baran da zai yana dan Allah kai shi alƙur'ani bai saba shi saboda wata ran sai yusar ba zai ba su kuma kaidar bayan Allah ko rana ɗaya ka kare a tsawon rayuwarka matakar ba alƙawari ka dauka wata wannan rana wannan rana ɗaya da tabbakai ba ta kare maka da samun zan rayuwa gaba daya su kuma ne ɗariƙa saboda niyyar za su yi har mutuwa ko rana dubu suka karya tana nan Allah ta su sun yi saboda niyyar da ya ci mummuna a bar gulin amali wannan shi ne ƙa'ida saboda haka mun fi wanda bai karɓa ba da alibu min fi shi da niyya min fi shi da jajircewa da zagi da tsawon aiki saboda haka a taƙaice wannan shi ta nuna cewa istighfari zai maka rana a rayuwarka ta duniya zai buɗe maka ƙofofin arziki kuma zai baka kwanciyar hankali zai baka zaman lafiya zai baka farin jini da ɗaukaka zai baka natsuwar zuciya sannan zai baka zaman lafiya a kabari da haske sannan zai baka ainihin rashin gwajin kaya ran alkiyama saboda za a goyi gwaji da hisabi da kai kuma ba shi Allah kai mana karin isan Maulana Muhammadu Rasulullahi. Kuma na ƙarshe ma ma Hassan al-Basri Allah ƙara masa yarda mutane mutane biyar sun zo wurin shi da mace ya ce ya imamu zunubi ya min yawa ya min kanta kullum kaza kullum kaza kullum kaza da har sai da zai yake zai kace istighfari idan wani mutum ya yi imamu muna kukan fari a garin mu ba mu da ruwa yau an yi shekara kaza kowa shuka ya koyi yace ku je ku taru ku ce istighfari a garin gaba da maza da mata da ku sai zama ne zo ce talauci ya mun kanta ko na ce fa ne sai an kukuta ake zawo yace je ka istighfari sai zo ya ce shekara na goma sha kaza wata mata na ko wata wata ba taɓa yi wa haihuwa ba ɗaya gashi na fara tsufa kuma ƴaƴa ban da ko ɗaya wanda zai taimake ni yace zai kai isa bani sai zo ce ni kuma abinci ya zama tashi hankali kullum kukuta ake a nemo na cin yau yace zai kai isa bani sai zo ya ce idan damuna ta wuce kuma rani mun shiga dawo da wula kwata babu abinci sai kuma wata damuna ta dawo yace zai kai isa bani sai almajirai suka tafi shi bayan su ce ya imamu mutane shida sun zo da cututtuka daban-daban amma ka ba su magani ne da me sirrin sai ce Allah ne mana sai ka ce ah kamar ya sai ce kuma mutane Allah ta fa udin takuru rabbukum innahu kana ghaffara Allah ta ku nemi gafara na zan muku gafara me zuri amma shi magani shi in salamu alaikum midarara Allah ta zan sauka ku zan sauka ku da mamakon ruwan sama masu neman fari an ba su magani kun bi amwali Allah ta'ala ce zan ba ku dukiya dukiyoyi ma ba dukiya ba nau'in dukiyoyi kala kala masu kuka talauci da ainihin rashin kuɗi an ba su magani wa banina mai neman haihuwa an ba shi wajen allakun jannatin mai neman abinci an ba shi wajen allakun anharan mai neman abar rani da rani ba abinci ma an ba shi haka alkur'ani an bata daga nan suka ce alhamdulillah mu ma an ba a ce Allah ya riga ya ba kowa wani wasiya sura ka dan dari yana cikin wannan rufin asirin duniya da lahira a san mun na Muhammadu Rasulullahi saboda lazimtin istighfari nan da ya ja kulli ya karkace yace astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi fa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi yawmi mi'ata marra annabi ya ce kai ku fari istighfari kuma tuba ma Allah domin ni da kuke gani na a kullum duwun duniya na istifari ɗai ɗai in ji Allah annabi da bai da zunubi ko ko ya ce kullum yana istifari ɗai kai ne zunubi sama da dubu ɗari dan da zama ta kai ina so samu ne miliyan biyar ko ma to dan ɗarin ma da annabi ke gagare ka wani irin malalaci ne wani irin sakari ne ɗarin da annabi ke gagare ka kuma shi yaran kake na kwafata ka kullum wani in ji da aka zambanin ka wallahi ko mu je neman abin jiri kai Allah ne saka bai ba na nake neman abin Allah da ke shi ya ne saka zai ce da cewa Saka ka je ka neman abincin ka amma kuma wani neman abincin ka ji ibada ka ji su kana hauka ne Allah ka tsirma da farmar sai mara su ruwa saka wannan na safari ne safari a rayuwa ga baki daya mun ji cewa mabudan arzikin rayuwa duniya da lahira ga baki ɗaya ce kuwa ne sai mu ji fa'ida na yin salati ga maulana muhammadu rasulullah shi kuma salati manzo Allah yana da wani irin abu wanda yake ya wuce lissafi mai lissafi ya wuce hankali mai hankali malamai suna cewa abu uku kacal abu uku kacal na salati ga annabi idan iya shi kaɗai salati ke da shi kuwa isa dukkan mai hankali ya kama salati ba zai wata abu na farko shine Allah yana yi mala'iku na yi lokacin da kake kana yi tare da Allah da mala'iku ba wata ibada da ke da wannan sai salati da Allah lokacin da kake sallah Allah baya sallah lokacin da kake yi Allah baya azumi lokacin da kake zakka Allah bai zakka lokacin da kake istighfari Allah bai istighfari waya wala bai balle shi waye Allah da zai nemi duwan wani lokacin da kake ainihin salati ga annabi to lokacin ne Allah ta'ala yake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi duk mala'iku suna yi Allah ta'ala ne Allah sakan dai bai taba dai man jena ma annabi salati ba duk lokacin da kace Allah yayi to kaman kun musharaka wani ne haka dukkan mala'iku Allah ta dauke shi wannan shine kusunciya ta farko wanda duk ibadin Allah ba ibadin kuke da wannan sai salati ga gurana rasulullahi sai na biyu malamai suke cewa salati ga annabi ne kadai ibadar da lokacin da kake yin ta kaman kana tsira da annabi ne mu ba karata kai annabi ne ba da kansa annabi ne ce ma min ahadi yusallimu alaihi illa wa radallahu wa fa aradu salamu alaihi annabi ne ce babu wani wanda zai mun salati ko sallama face a lokacin ainihin Allah zai mai da mu da numfashi na zan daga mai da mu matakar yana ina mai da mana kaga kenan duk lokacin da kake salati ga Annabi alaihi salatu wasallam Annabi yana jinka kuma yana mai da maka lokacin da kake ma Annabi sallama Annabi yana jinka kuma yana mai da maka ka ga mun wani lasisi wanda zai baka daman firar da Annabi kai tsaye kamar salati ga Annabi Muhammad akwai ka ji ku tsiya da biyu can kana yi tare da Allah da mala'iku nan kuma kana firar da Annabi Muhammad kai sai na uku Annabi ya ce inna awalan nasi yawmin qiyamati kafaru alayhi salatan ran alkiyama yan gaba gaban goshi na yan kusa da yan san farko shi ne wadanda suka fi mun salati da yawa in ji maulana muhammad rasulullahi salati ga annabi sai sake ta rayya da Allah wurin hidima ga annabi salati ga annabi sai sa kullum kai shirya da annabi alaihi salatu na kai tsaye salati ga annabi sai sa Allah ya saka a sahun gaba da cikin waɗanda annabi zai cece su ko makuta ga annabi alaihi salatu wa salam da Allah ya wannan abuwa guda ku sai ka yi salati domin komi ko ba ta ba ka cire ma maganar shi ma ya ruwan arziki farin ciki karbuwa mafarkin annabi yawaita kaza tawayyar ka kusanci da shi kaza ga su nan abubuwa sun fi dubu ɗari daga cikin fa'idojin sa ake ga mola alaihi wasu wasalam to a duniya Allah ta lafiya ba al'amur bai nan nan yana da cikin abin da mutane suke bauta ma da yawa a yanzu a wannan zamani shine son zuciya wannan kuma kowa da ba masu kuɗi na ciki sarakuna na ciki malamai na ciki yan siyasa na ciki bautan sai na girma sai na zama wani sai an ji shi da shura shi da shugaba ke cewa haka aman ta kusur ila kusur kalba hubbur ya saka shaɗu rayuwa. To sai da malin salatu sun cewa idan kana da wani jima da ɗaukaka da aji ke ce huta kar ka je wurin kowa ka ce sai ya gane kai mutum kirki ne ko sai an an soka a rike tarbi kai mutum salati ga annabi Muhammad. Mazala ne zai sa a soka dole. Mazala ne zai sa a ɗaukaka ka za a ɗaukaka ka dole. idan sunan ka ya kai kullum wurin ubangiji ubangiji zai ce jibrilu ne ga yabu malakun sama ta bakwai ina son wane da ka so shi haka Allah ya faɗa daga nan yazo sama ta shida ya faɗa yazo sama ta biyar yazo sama ta hudu yazo sama ta uku yazo sama ta biyu yazo sama ta daya da ne yazo sama duniya ya ku mutanen duniya Allah ta'ala ya ce yana san awwalu da haka ku so awwalu me dalilin da yasa ya baka wannan kwalifi saboda ka zurfafa ka tsaya wurin hidima ga annabi Muhammad kaka ka ce wahala wace ka je ka yi sabbin sai ka ga mutane kai mutum gini mutum a lokacin da za a ta zage ka ana ta suka ka da ana gwada kana ne za ka ta sabo za ka ta sabo sai ka tsaye gum kuma ka ji abin da ya bata maka rai bikin tarbi da dare kawai ke ta mana masa zaki ka ce a rasula na kawo kara a cire wannan damuwa kar ka ce ka ka karan wani ya zaki ka kun ka yi koma baya ai ba a wuri ai annabi kawai ake ka kara to sura ka salati na samar da wannan salati na samar da rufin asiri a rayuwa annabi alayhi salatu wasallam ya wa salam ya ce man salla alayhi wa sallam khamsa ya tamara lam yaftakir abadan annabi ya ce duk da mun salati 100 kullun har abada ba zai kukan babu ba sura ka idan ma sai mun kudi da karfin biya wallahi 100 annabi ya faɗa ba wani yawa wani ba wala kana farawa yau kai awa ɗaya yau gobe minti hamsin za ka yi jibi minti arba'in za ka yi wallahi kafin wannan sai ka ga minti goma kana salati ɗari biyar ko ba a ce maka dole sai salati fati ba kowane salati ma ka kama ɗari biyar wanda zai gwada wannan sirri wala wannan sirri maganin yake talauci ne kat ranar da girman gafin Allah ɗari biyar ka kaɗai a gwada ba waka gwada don sai ka kuɗi dole ba aka gwada kawai da niyyar hidima ga manzon Allah shi kuɗin riban kafar amma asalin manufa hidima ga annabi da soyayya ga manzon Allah kar kai salati don kuɗi za ka faɗi sai salati don manzon Allah kuɗi ribar kafa ne ɗaukaka ribar kafa ne Allah ya ta'ala ya sa a soka ribar kafa ne kai shuhura ribar kafa ne kai jama'a ribar kafa duk wannan ribar kafa ne amma asalin riba uwar kuɗin shine soyayyar annabi Muhammad asalin uwar kuɗin to dan haka za ka yi salati dan soyayya da hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dari da kowane irin salati in za ka yi da salatu fati kai in ba za ka yi da salatu fati ba kai da duk salatin da yake maka sauki a baki ya ka talauci ne kat ina maka kar kuma ka ce kai yau sadaka gobe kana jiran kuɗi dole ba a Allah ta kada kana dan kanke to haka ake yin kuwa amma rayuwa masalatin manzo Allah kurkuku ne wallahi kurkuku ne wallahi bakin ciki ziyarar da kaje ka faɗa rana ɗaya farla da kama ka shaji ko a rasa dalili nan ko duk da mu mata ta ko an mutanen ta mutanen an mutanen ta mutanen sai kuma kai kai kuma ka zaka ki kai ƙara a zauna lafiya annabi ake kai ma ƙara a zauna lafiya kuma ka gani ba to baka da lafiya sila da kuma ta ce kike ka dole ce mun yara suka ce ka dole kayan zalla wutar baki ce kun kashe ka ba salati saka markin da lafiya maulana muhammadu rasulullahi ba ji ba gani ba gari ba rana wannan yana yassara dukkan damu halittar Allah ga baki da Allah ke muna ka dan za ta annabi muhammadu la ta annaba a cikin kabari kuma daga cikin fa'idar sa shine ana tambayan ka malaika yace ne kamar la ta kullu fi hadha rajul hadisi ne malaika yace kai eh dan ne marrabuka kace Allahu rabbi umar kila suka je su falka a mata kiblati wa ma dinika al-islam wa ma kaza kaza duka ga ma amsa sai to ma za ka koyo sai hazar rajul me ka sani game da wannan mutum ba ta maka wani bane kan kuma lokacin da mala'ika ke maka tambaya ba ka ga kowa ba sai ka ji mala'ika ce maka to me za ka ce game da wannan mutum a ce duk tambayar da ake mutumin yana zaune a gaban ka a kujera yana kallo ana cewa ma za su kula fi hazar rujul daga nan kana daga kai sai ka ga mutum to sai suka ce idan kana da salati ga annabi Muhammad kana daga kai sai hancin salati sai ya doki da ka sai duhantar ka sai washe maka sai ka ga mutum a kujera a zaman fari sai kawa sai ka ce a huwa Muhammad rasulullah al-mabu'u fina rahmatul lil alamin daga nan kuma sai ka kama gaisuwa ga annabi kana jinjina kana ban girma sai wala kun ce wannan ya gane ya sha ya sha ya sha an gama ta wuce da ya sha dan baka da annabi ku tafiyar kuma jike da su sun yi nazar sun gama aiki me zai sa ka gane annabi annabi ne a kujera a ainihin a cikin kabarin ka za a maka tambaya salati ne ga annabi kuma wannan tambaya sai ce compulsory question tambayar dole ce ita ce qualifying question idan baka hanta da sun ce da an bayan wuce alƙur'ani annabi ya faɗa ya ce idan aka tambaye ka burge ce a kule kama ya kule nan a kule kama ya kule nan Laka da mai kafa ko mura mai zai ce wallahi to ni ne yadda sai ake cewa ni ma haka nake cewa ni ni ni ni mun ma daga ga ga komai ba amma da yadda ake faɗa haka nake faɗa to da yake faɗa bai sani ba to in kana jin kusha kusha a ci to ranar ne zaka ji kusha kusha na gaba lalle to shi nasu ba kusha kusha bane kawai sai dai ka ji kokon kawai shi ke sai ka janda yanda ake takan ake taka ainihin kasa wurin wurin kwaba kasa ko za ka zaka ga ana damalin malmatin yana nutsewa a kasa ana bullo shi ana yadda ake dukan karfe a makera da uwar makera da guduma yana tattaɓi wuta haka za ka ga ana dukan mutum da guduman wuta yana tattaɓi yana fashewa ana ƙara tattaro shi ba mutuwa ba rayuwa la ya mutu ya wala ya haya Allah ka tsare malabar sabu da saka salati ga nabi sallallahu alaihi wasallam yana tsiratar da kai daga dukkan musifa da azabar kabari gaba daya kana amsa wannan tambaya shi kenan sai a buɗe ma kabari gaba da kudu da arewa a tura maka kayan alatu har sai ko ko ina ai maka wayar din aljanna kabarin ka zama rawatun ne riyadul jannah saboda me saboda amsa tambaya akan annabi Muhammad me zai sa kai amsawa salati ga Muhammad rasulullah sakan karki salati ga nabi sallallahu alaihi wasallam zai maka wannan rana a cikin kabarinka to ji alƙiyama shi kuma na tashi alƙiyama zai fa'ida da salati zai maka to kakke annabi ya faɗa maka sama ka shawara ya ce inna awlan nasi yawm alqiyamati akthar wa alayhi salatu yace mafi cancantar su waɗanda ya kamata zama rawa ran alƙiyama to waɗanda suka fi kowa mun salati shi kenan haka za a dinga tatowa sau farko zuwa mashin dubu miliyan ɗaya ɗaya kullum ga mu sai a jira mu sau na biyu masu kasa da miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da tasa'in da tara da ɗigo tara ga su sau na biyu sau na uku yan dubu ɗari tara da kara kara ga su yan kara kara ga su har a zo yan dubu ɗari ga su har a zo yan ɗari ɗari ba yan kusan sau na kusan kamar wurin wurin sau na wurin dubu ɗari amma mutum kuna cikin kuɗa ba har abin ɗan ɗari ɗari matuƙar laziman ne ma'ana yin lazimi ne shi ne sirrin ɗan uwa ni kullum ɗin nan shi ne sirrin wai me yasa ba a ce ka huce yin sallah wata rana ba ko ka ganin sirrin me yasa ko ba tsara maka raka ko guda ɗaya ba tunda ka ba nan kake ganin baban ka nayi tun kana abin nan ko ba ta kace maka an ƙara azhar raka biyar ba ka san sirrin shi ne sirrin lazimi ba ka sani ba sirrin lazumi ɗari ba a taɓa ƙara ba ka ƙara maka ɗaya daga rashi ake ba a so haka sallah ka ƙara raka ɗaya daga rashi Allah ya ce ba a so ta wuce in kai da kuskure fa sai ake ba a ji shi ma lazumi ka ƙara ɗaya daga da kuskure sai a ce shi ma jabal duk sun iri iri wallahi tallahi sallah ba rage ba ƙari lazumi ba rage ba ƙari sallah ba halin da lazumi ba halin da yana domin kana da waka na makafai shi kuma lazumi kana da waka wani zarba gaba ɗaya sunan kaje wayo shine a karba a dawoma habul amal illahi a dawoma wa ni kalla aikin da Allah ya so shi aikin da ba da dawoma yana yi kuma karkata inji Allah Muhammad saka salati alahira ka ji fa'ida da zai maka ainihin zai kubutar da kai kana sahun gaba gaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne a makwabtansa ko ne a gaba gaba gwargwadon yau ta salatar da gare shi da hidimarka hidimarka gare shi gwargwadon yadda ainihin kusantar ka ga janajin sofi a nasu wasu wasu Allah ka ba mu tare da maulana Muhammad Rasulullahi sai fa'idar kalmar shahada la ilaha illallah shi kuma fa'idar ta farko a duniya shine tabbatar imani wanda shine mafi hadarin abu a rayuwa raunin imani shine mafi hadari mafi bala'i saboda abu ɗaya zai iya kasancewa daga ran da ka samu raunin imani kila ranar da ka mutu abu tsayi ka mutu da raunin imani za ka iya cika ba imani in mutuwa ka zo kana da raunin imani wannan shi ne abin da fi komai haɗari su ci bai ba mu mazu sai ce jaddu du imani mu faƙalo ka sai fa kai kwanu jaddu du imani na ya rasu faƙala bi kamfaratin ya tsauri la ilaha illallah annabi ce kai kuna so a zo na lafiya sabon ta tiyar sula muna so sai ce to kullum imanin ku kusa wata shi kuma sabo bin sabon ka ce dan sula da lele ne sai mutum da sallah ba sai sallah suna da limitation suna da shari'i suna da lokaci kana shiriki za ka yi sallah ne eh kana bayi za ka yi sallah ne sai ka yi alula ka yi kaza duk wani dogon aiki da sauran kafin sani da ce in kuna so imanin ku koma sabo fil wata kalma ce ake faɗinta ta wai da mutum musulmi tun in zai musulunta suka ce kalmar la ilaha illallah sanin da to ku dinga nana ta kalmar la ilaha illallah imanin ku zai dinga zama sabo fil in ji ga hukumar rasulullah kaji sirrin kalmar shahada ke na lazimi safiya da yamma idan kana yin kullum kullum da to imanin ka zai dinga sabanta kullum kullum imanin ka zai zama sabo daga nan da mutuwa ta zo kuka gaba da gaba to ba za a samu imanin ta yi kasa ba za a samu shi yana da full current saka wannan ɗariƙin da kake faɗa kullum aƙalla ɗari ku a kowane rana idan ka zo mutuwa alal aƙalla Allah ba su aran guda ɗaya ka faɗa ka wuce ita lafiya in ko akwai ma wanda Allah ta'ala ya yake so musu gata ya nuna musu bajinta akan ba wasu dama su faɗi sama da ɗaruruwa kafin su mutu Allah ƙara mashi wani horazin yarda kafin Allah kafin Allah ta'ala ya dauki ransa a asibiti a garin asibiti sai da ya ba da jiki aka ansa ya bayar aka ansa sai da asibiti ya rufe koma da ya jiki gaba daya fada zikiri ce ana ansawa a ran da zai faci yana ganin asibiti a lokacin Allah ya dauke shi dan Allah ta'ala ya dauke shi kaga abin da ake da ma kwaya da shi an ba shi wani ɗaruruwa ya yi barkashi to kwana kwana da Allah ya mu wani abu su ma haka shi ne malam dole mu gida da kamar jeji aka kai shi asibiti da kamar jeji ga asibiti da bakin shi ma dakta bayani ga abin da ke damu shi a cikin shi kala kala kala dakta ya ɗauke shi ko aka samu shi ruwa aka samu shi aka kwanta da shi da asibiti sai sai fara maganganu kamar wasu da ya gama maganganu kawai da ya ce barke da jikin kawai jikin yake a sun ana ganin kan wata hawa sai asibiti ce yake da yake akwai wani ɗan kungiya an kwantar da shi asibiti ya sha ruwa yana nan magaji yau mace yau mace ne sai yana jin zikiri yana kan rufe yana jin zikiri har ya fara waje wani yana masu zikirin nan ne tun yana kwanci har ya tashi zo na kan garin asibiti tun yana kallon nuru da hayafi ba fara la ilaha illallah la ilaha wallahi malam dole mun tsare da mutu ban sai da wannan zakir sai da wannan dan idan da ya zama zakir da kira a garin asibiti kuma daga ranar ya warke ya lalace mara dora mun gida sun yana yin zikiri da ƙarfi har muryarsa tana ƙasa ana cire ran muryarsa na ƙasa har ya zo ya faɗi na ƙarshe shi ne Allah ya kira shi kawai wani shi ne rayuwar ya tsaye kalma ɗaya za ka faɗa na wannan kalmar la ilaha illallah Allah annabi ya ce ka shi aljanna man kana akhir kalami la ilaha illallah da kana aljanna ko wanda ko aka ba shi dama ya faɗi ɗaruruwa to shi kuma aljanna nawa ya yi da ɗaya ne dai za ta baka aljanna ji annabi in ka faɗi ɗaruruwa aljanna nawa ɗaruruwa ka ga lafiya ta bala da ta ya tafi da kidan aljanna saboda guda ɗari da hannun na ka zana nan kana zan guda ɗari da gaji da mutane ka ce ma ne wani mun taɓa yin molili a sassan ce ba da mai ka ga ya gaba da guda ɗaya ya ce ga gaji na ɗauka ɗauka don muhammadu rasulullah haka zai ce maka ko a ga wani da shi an sake nan ka kanta saka yan uwa harkar nan ba harkar wasa ba ce ba harkar matsiyata ba ne harkar masu arziki in ka ga mutum yana kyaran yan ɗarika ko yana kyaran mutanen ɗarika to kai musu albishir da siyar duniya da lahira na rantsi da girman zafi billahi alladhi la ilaha illa hu amma ba a shakka ba kana yaya ta ma saboda tsautsayi zai iya tuba ya daina da kuma tsautsayin kaya ta da yawa zai karuta saraka in kaga mutum na wannan abu biyu ake yi sai kace Allah ka tsare ni shi kuma Allah ka shirye shi haka ake kace Allah karka da rake da bala'in da wane fada ni kuma Allah ta'ala shi kuma Allah ka shirye shi ka sa ya daina kaje mu daina wannan bala'i a'a to mutanen da annabi ya ce su kuma ba za ba shi kautar ne mutu dole idan bai tuba ba kuma alƙawma la yastabihim jalisihim fa wannan fa maganar annabi Muhammad ce me kallon kuma masu zikiri ne yazo yana kallo Allah ta'ala ya ce duk masu zikirin nan na ba su aljanna sai wani mala'ika ya ce ya Allah da wane ba zikirin yake yi ba ya zo kallo ne yana gefe yana jiran wani ne karɓi kuɗi a wuri kaga maulaka kamar ya kai turku ke ko ba ka ba Allah ta'ala da ya waiwaye ce kai ka san masu zikiri kuwa kuma alƙawma la yastabihim jalisihim Allah ta yasu ne mutanen da matsiyaci nan da yana su yayi arziki saboda ne kallo ba shi aljanna saboda kallon arziki mutanen da Allah ke musu haka su zama abin kyamarka su zama abin cin ka zama abin cin ka kana hukari kai to bari baka misali ko shugaban lokal gaban kake ki kake bi lungu kana zage shi to wata ran za ka da fushin mala'ikun duniya sai ya sata sannan ko mai an ko sarkin garin da kake zagi lungu lungu za ku sako to sannan za ka da fushin dogarai kuma alquran sai ka kaddara dan girma Allah ka nuka ba ka bari wani dalili saboda sunan su boliyan duniya su kuma ainihin barandan su mala'ikun duniya haka ne ko ba ka bane yan sanda zabaniyawa ne ko ba ka bane dogarin kuma zabaniyawa ne na sarakuna waɗanda zabaniyawa ne na wani lawa zamanki sarkacin da kayan fushi da waliyan duniya to za ka da kunshin mala'ikun duniya da kunshin zabaniyan duniya ta haka idan kai fushi ko kana gaba da waliyan Allah kuma za ka haɗu da fushin Allah kai bari muka kat ba magana na bane man adali waliyan faqad azantu bil harb Allah ne yake duk wanda yake gaba da waliyi na to ya sani ni da shi zan yanki kar da gaba da gaba su kuma idan Allah ta'ala zai yake ka idan kana gaba da waliyin Allah ka san sanda zai fito maka dan Allah ko ne tafi da za a fara yakin bari in ga maka kadan daga cikin yaƙe yaƙen da Allah zai yi yakin ka shi zai yi yakin ka da mura mura kawai wannan kana ganin kamuwa alquran duk ka sanya kudin ka duk ka sanya ainihin magani da kudin ka ya kare kuma alquran ba kudin magani ko mura mura ba ta wuce kana nufin bayakin Allah wani kana hauka zai yayin ka da wani jarababban ciwon kai duk kudin ka tsare tunanin ka tsare duk hankalin ka kuma kana sallah kana tunani ka ma rabu da Allah mutum ba mutuwan kai nan da wani ba yakin Allah zai yakin ka da mafi girman runduna shi da talauci kai yi duniya cikin ka a daure ka tamo maka duk wanda za ka yi kuma shi ma yakin Allah ne kaga duka wannan kai kana tunanin ta muka a wannan gaban da kake da bayan Allah zai iya bayuwa zuwa ga wannan zai iya jarabtar ka da yaki a yaƙe ka da bakin jini a yaƙe ka da karfanci a yaƙe ka da ne duk abin da baka da ta Allah ta'ala zai yaƙe ka da shi saboda kana gaba da waliyan Allah shi kuma waliyan Allah ma'aikatan Allah ne to ko gwamnati kana yaƙi da ma'aikatan da baka ke yaƙi da gwamnati ka zabga mazo da mari a bakin jini daga zai zai faru kama ruwa kama ruwa gwamnati sai ka zaka gaya musu in shi yace a ya ya ce ya ya ce Allah sauran sauran sauran sauran za ka yi in baka taba jin dadirin ba za ka ji a wannan to wannan shine bayan Allah waɗanda ainihin to waɗannan in kana neman waliyan Allah na zahiri wanda Allah ya nuna su a zahiri to ka neman waliyan Allah wanda karka wani shawara Allah ne ya faɗa alƙur'ani ya alƙur'ani ne ya faɗa hadisi Allah ne ya faɗa wani shek suna kuma na fata Allah ka tabbatar da mu a cikin alfarman Muhammadu Rasulullahi da kalmar shahada yawa ta kalmar shahada za ta baka garantin cikawa da imani shi kuma annabi ya ce duk abin da ka mutu kana yi to za ta shi ka kana yi a kabari saboda kana mutuwa da kalmar shahada to za ka tashi da kalmar shahada a kabari in ka tashi da kalmar shahada a kabari kabarin ka zama aljanna a kabarin ka na zama aljanna yana baka amsa cewa to aljanna ka tana nan tana jira ka shi kenan gama kalmar shahada ɗaya ce baka lantar shiga aljanna ji manzo Allah saka idan kana so ka kalmar shahada lizimci yin kalmar la ilaha illallah har ce safiya da yamma da kowane lokaci ba za ka shiga da ita Allah ya bada ka rai da san Allah Muhammad saka yan uwa wannan shine kadan daga cikin fa'idojin waɗannan azkar guda uku da muke wanda sunan su sune lazimu tariqat tijaniya menene bambancin wanda ya karba yake kullun din nan da wanda bai karba ba bambancin ka shine ahadi ahadi shine alƙawari shine abin da na ambata dan su wanda ke ran da ya ga dama yana da lada gwargwadon abin da yake yi amma bai da sirri shi wajen da alƙawari kuma domin shi ma ba alƙawari ba me sirri shine saduwa da annabi me alƙawari shine garantin gamawa lafiya shine ahli to shi tunda ba alƙawari ya dauka masa shi wajen da wani alƙawari babu garanti amma gwargwaron abin da yi yana da ladan abin in ya wuce lafiya oho in kuma ya faɗa takwakiya oho to shi kuma nan dalila da garin da kai ya karba da alƙawari to shi kuma daga rana Allah ta nare ta tafi kenan matakar ka cika na samu alƙawarin ka garantin gamawa lafiya garantin cikawa da imani garantin saduwa da annabi Muhammad sannan garantin cikawa an kai dai Allah maka ninki dubbai dubbai ba ninki wai goma a an faɗi goma ne saboda Allah ku gile misali dubbai Allah ta'ala ke ninka ai bin ya fi karfin lissafi sannan da garin da ka karba da ahadi to kana da security kana zama ma'aikacin gwamnati to kana da security kana da fansho kana da gratuity kana da background kana da ne kana da ne kana da set kana da ainihin grant kana da duk ga sunan yadda ka ga ka haka hadar Allah ta kada karɓar ɗarika za ba ka spirit na mai guda dubu saba'in ya tan ɗarika sai wannan bai sani wallahi tallahi surutu duk ɗarika malaka dubu saba'in ne ba duka wani za su yi ba ba za wani za su yi ba a surutun aikin da ya karɓa yana yi kana zama laziri za su ce wani ka suka ce astaghfirullah daya duka za su ce astaghfirullah saboda idan ka istighfari ɗari kana da istighfari dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai na waɗannan mala'ikun su dubu saba'in kowane ɗari ɗari shida in kai salatin annabi ɗari kana da salatin annabi dubu ɗari bakwai ne na lazumin dukkan rana in kai halala ɗari kana da halala dubu ɗari bakwai kuma suna wannan ma'aikatan wannan mala'ikun hadimanka kadai na wannan aikin da su za ka rayu da su za ka mutu ba su ne za su yanka jama'a na hana auliya ku fi hayatin duniya ba da al'akira ga shi na alƙurani ya faɗa sai ka zo mutuwa sai ka gansu duka sun zo yiwu a ga muka sun yi sun mutu za ka ce waɗannan kuma fasan ce ah ai da muka ke zikirin da muka sani ba ai mu ne abokan aikin ka haka za su gaya muka nasu qur'ani nasu qur'ani to sai kana ana rufe fadin ka za ku musu koma lahira tare da kai sai ku koma ma'amala kuma a cikin kabari a barzahu kenan wani aikin kuma ba daina za a yi ba ci gaba za a yi kuna tashi a kiyama za ka tashi da su shine bodyguard din gidanka da me yadda ne naka waɗannan duk hadu maka ne gaba ɗaya wani alfarma ya ce wanda a ce mala'ika ne halitta babu to wannan kaɗan daga cikin fa'idojin ainihin karanta waɗannan abubuwan da karɓar lazimi da tsarika ke na gaban shida kaɗan kaɗan ɗaya cikin ɗari wallahi ba mu faɗa ba ɗaya cikin ɗari za ka muna faɗa da yin uwa wanda ya san ya karɓa to kare wasa da kayan ya rike kayansa kabau tabau bai da arzikin da ya wuce wannan arewa wanda ya san ya karɓa yana wasa to ya karkaɗe jikinsa ya gyagije ya dawo raɗaɗan ba wasa ba ji ba ba fashin wazifa ba fashin lazimi ba fashin jikin juma wanda ya san yana so ya karɓa amma zuciya suna musu wani ƙaiƙayi ya wanke ya je na ƙaiƙayin ya karɓa alkhairi wanda bai san fa'idarsa ba don haka ya sa bai karɓa ba to yau ya ji in kuma zai karɓa ya karɓa kawai wani shine magana na gaskiya muna fata Allah ta lafiya fatar da baka wani turba ta alkhairi barma maulana muhammad rasulullah ya ta magama lafiya ta mushi da imani ta ba mushi ba za mu yi sauka ba saboda yin lokaci mawdu'in kenan da ganin kaman kuma mun yi abin da ya kamata gwargwadon hali da sauran ku za mu bar sauran minti goma da ya rage mana na tashi dan tambayoyi ga yan uwa gaba ɗaya masu tambaya su tambaya saboda mu samu mu tashi gaba ɗaya نقسم كما لا في البصر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة ولك والخاتمة ربنا اصلح في الحج ولا علينا صالح المستقيم وعلى آله الصدر والجلال العظيم ما أتم يسكون والسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله الله الله سيدنا رسول الله شهادة إبراهيم لا إله إلا الله الله الله سيدنا رسول الله شهادة إبراهيم إن شيخ التجاني شيء كبير ما له في ذوي الكمال نذير لا إله إلا الله الله الله سيدنا رسول الله شهادة إبراهيم ورث المصطفى فأبها إماما يا ما من له الأنام تشير لا إله إلا الله الله الله إلا رسول الله وله رتبة سمت لمعالم هو فيها في الكون بدر منير لا إله إلا الله الله الله يا رسول الله وله في الورى مناكب شتى وله في الوجود فضل شهير لا اله الا الله الله سيدنا رسول الله نوره يظهر العقول لهذا حسنه باء طويل كثير لا اله الا الله الله سيدنا رسول الله كل من يبتغي الرشاد ويرجو ليل فتح لديه خير كثير لا اله الا الله الله سيدنا رسول الله شهادة العالمين كل من يبتغي الرشاد ويرجو نيل فتح لديه خير كثير لا لا إله إلا الله إلا الله سيدنا رسول الله شهادة العالمين سر على منهج التجاري لتازا بأمان فهو الملاذ المجير لا إله إلا الله إلا الله سيدنا رسول الله شهادة العالمين فلك البشرى إن أتيت إليه وهو حقا بكل خير جدير لا إله إلا الله إلا الله سيدنا رسول الله شهادة العالمين فيه تكفى كل هم وغم دون شيك وفضل ربي كبير لا إله إلا الله الله والله إلا رسول الله شهادة العالمين فيه تكفى كل هم وغم دون شيك وفضل ربي كبير لا إله إلا الله الله والله إلا رسول الله شهادة العالمين سيدنا رسول الله شهادة جاني إلا رسول الله شهادة العالمين سيدنا رسول الله شهادة جاني إلا رسول الله شهادة العالمين سيدنا محمد الفاتحة وبلغ الفاتحة سبحان أشرف الكلامنا آمين قدري الكلام العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين tambaya kan kalla na na
kamar yadda kamar yadda ake zaman wazifa ya kamata an mana bayani wanda na gani wazifa kowa kamar yana so kama yadda ga dama ne yake zama
wani ya zauna da hukun tukun wani kuma ga sahun ba a cika mana kowa da yanayin da ya kama wanda ake so. ya ne ainihin cikakken da ake zama wazifa gaskiya wannan tambaya ko neman haskakawa magana ne mai matuƙar muhimmanci wanda ainihin malam rabi ya faɗi cewa ya yanayin zaman wajifa yake ya yi ne don a faɗakar da yan uwa wani yakan yi zama yadda ya ga dama wani kuma da'ira bai shiga bai ya da'ira shi da'ira wannan ba daidai ba ne. kai tsaye kawai kowa ya san yadda ake zaman sallah ko ina jin da kowa ya zaman sallah to zaman sallah zaman wani kawai zaman sallah zaman wani ɗaya kenan na biyu yadda ka san da'ira sahu bai cika ai ba a yin wani sahu sai sahu gaba ya cika to haka a wazifa ba a datsan wata da'ira a- a a kafa ta sai da'irar farko ta cika saka kowa ya zo zai doru da inda ya samu da'ira ta tsaya haka haka in ta cika ta zo a kafa wata daga baya in ma ta gaban ta cika akwai space an san yawan jama'a ba za su yi da'ira biyu ba to haka za a yi ta budawa ta budawa har a cika da'ira cikakken guda ɗaya haka yi ina fata mun fahimta da shi saboda na da siha aikin nan ba naka bane ba na kowa bane na Allah da Annabi Muhammadu yanda ake so yanda aka ce kai haka za ka yi, bayan da kake ke so ki yi saboda ka wannan a gyara wannan Allah ya gyara mu na'am wa alaikum salam Allah ya gyara mu da kike ji kada ne
wani ne hukuncin wadanda suke sallar isha'i lokaci da yi wasu amfani ko da yake ga wajiba
to yadda yake da fikihun mun yi fikihun kalbi ne ko ba fikihun sunatu amma an yi tambaya akan abin da shafi sallah ba laifi ko da an ansa ne tambaya na tambaya menene hukuncin waɗanda suke yin sallah isha lokaci da yi ba sakamakon su in sun gama wazifa a sallah to farko abin da ya kamata a fahimta ko a gano shin wani lokaci suke sallah kuma wani lokaci ne lokacin sallah na fata ban fahimta ba dole ne ya zama to lokacin da suke sallah ya zama lokaci da ba sai an gano wani lokaci da mutane ke shiga idan an gano wani lokacin da mutane ke shiga sai zama to ana yin sallah ƙasa da mutane to an samu matsala sai a yi nasiha sai a gyara saboda ƙa'idar sallah idan da zaka kayan al'ummomi na da kitaban mawqutan ko nan nan ƙasa ƙasa idan za ka yi sallah za ta maka da ka cin fallan sallah da kullun lokaci wa duhur ko shigar lokaci shi ne farkon wajibin sallah immediately mutum ya sallah lokaci ne mutum gara kar yayi ya dauka kawai yayi banza mafi saukin abin da Allah ta'ala zai masa a ce yayi lafiya shi amma farilla dai bai yi ba saboda ba a sallah lokaci da yi ba haka nan ba a kiran sallah lokaci da yi ba sallar isha a sallar asubahi ne kadai aka yadda a kira ta mukutarin ta bai shiga ba ita ma in mukutarin ya shiga sai an kira sabuwa wacce ba irin kalar na farko ba ma'ana sai an ce a kira ta kai irin nan to banda ita duk sauran salloli da ta sani doka ne sai mukutarin ya shiga ake kiran wannan sallah daga sallar juma'a sai sallar asubahi sallar juma'a kiran sallar farko sallah kiran sallah na biyu ma sai lokaci yayi sai sallar asubahi shi ma kiran sallar farko na biyu shi ma sai lokaci yayi sai alfajir ya mutu don kauce ma rudani da shubuha a wannan tambayar yana da kyau duk ladanai da limamai da kuma masallaci su san yanayin jiyawar lokutan sallah wannan shine magana da gaskiya wanda yake komai muhimmanci kamar misali a yanzu yanayin da muke ciki yanzu muna tunkarar sallar alfijir ne ko sallar subahi sallar subahi muktarinta zai keta karfe biyar da minti biyar daidai mutanen sallar su bayi zai shiga to haka an kai sallar su bayi karfe biyar da fata ko karfe biyar da minti ashirin ko karfe biyar da rabi duk ba matsala an yi a mutane amma duk wanda ya sallar su bayi kasa da karfe biyar to bai sallar su bayi ba to haka abin da ya ci gaba da kasancewa har a je a zahar la'asar har a je magariba to a yanzu sallan ishayi lokacin ta yakan shiga muktarinta karfe bakwai da minti talatin da takwas da tara da minti arba'in bakwai da minti talatin da bakwai da minti talatin da takwas da minti arba'in muktarin sallar isha yake shiga saboda idan aka yi sallah ƙasa da wannan lokaci in aka yi sallah ƙasa da lokacin na ambata to ba kai sallar isha ba wannan shine magana na gaskiya saboda hakkin ladanai ne su dinga kula da yanayin juyawar lokacin sallah malamin shawar islami shugaban Allah ƙara masa yadda ya ba da wata general formula na fatawa cewa abin da ake da bukata tsakanin sallan isha da magariba mafi kankanta shine awa da ma'ana daga lokacin da aka ce assalamu alaikum na sallan magariba to a samu awa ɗaya daidai kowane zamani ne to isha ta yi inda za a ɗauki wannan fasara shi kenan an huda ba wani rigewa ko kun yi wazifa ku jira lokaci ne a yawanci masallaci aka yi wazifa aka jira sama da minti goma kafin a kira isha mutane su jaje su jaje tarbunan su daga nan lokaci ya yi sai a tashi a kira sallar sai a isha ko a abin nan musamman idan da'irar ta matasa ne masu wazifa da sauri sauri ne za su gama da wuri tun da yawanci wazifa za a yi da sauri za ka ga minti talatin ashirin da bakwai an gama da'irar tsofaffi shi ne suke kaiwa minti arba'in arba'in da biyar shi ne za ka gazo daidai da lokacin kira sallah saboda jiki ya yi nauyi da sauran sura ka muna da siya a kula da wannan daidai gwargwado Allah ya gyara mana albarka mun zan Allah na'am kuskure ne wanda idan gama wazifa mutum ya zo ya zauna ba za a addu'a da shi ba kuskure don da gama wazifa ya zauna a yi addu'a da shi duk abin da ake roƙa a roƙa da shi ya samu shi ke sai za fara ka tafi sam ko idan rabbika farga duk ibada ka gama to ka tsaya ka wahalar da kanka wurin ibada don kwaɗayi wurin alkhairin da ke wurin Allah madaukakin sarki suna ka dinga tsayawa ana addu'a a doka ma ba a canza zama a da'ira har sai an yi addu'a eh ba a canza zama har sai an yi addu'a ga mai gida suna ka a gyara Allah gyara mu shi kenan ka bayanka na za ka iya yi musamman don wanda za ka yi cigaba da wanda sai babu damuwa wanda za ka ci gaban bayan ka ji sunan in kai da niyyar wancan salatin da niyyar ci gaban ka biya dauka gaban in kuma ka yi special wannan ka kuma ci gaba da ka biya dauka insha Allah na'am shi kenan tambayoyi masu tambaya eh an yi ga wani tambayoyi shi kenan tambayi ko alhamdulillah na ga mun kammala ko sai dai sauran abubuwan kuma ya rage naku da assalamu alaikum لا اله الا الله
rufa taro da addu'a kai ai babu ne ba cancanta yan ba kai ba sallallahu alaihi wasallam
هو الله قوة قل هو الله قهر قوة
kan kan na a shi ko ok a ciki a turai shi maganin mara ne nan nan tsari kama ka shan kwarata nan kan hmm hmm ran
Thank you.
wannan sa